الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati mai albarka domin ci gaba da gudanar da karatu wannan littafi na riyadus salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nufin nasiha ga al'umma wanda idan yan uwa ba su manta ba a yanzu muna cikin kitabu adabin nawa littafin ladubban yin bacci yadda ya kamata ahlus sunna ya bacci irin baccin manzon Allah wanda kuma duk da in ba a manta ba mun kammala babi na ɗari da ashirin da bakwai wanda imaman nauyi ya mashi take da babu adabin nauyi wal irtija wanda babin da ke gabanmu shine babi na ɗari da ashirin da takwas wanda imaman nawawi ya mashi take da babu jawazul istilqa'i alal kafa wa wadu ihdar rajulain alal ukra إذا لم يخف انكشاف الأورى وجواز القعود متربعا ومقتديا wannan babin da zamu shiga shi kuma yana gaya mana yadda ya kamata ka kwanta din ne can a babin da ya gabata mun faɗi yadda manzo Allah ke kwanciya cewa annabi alaihi salatu wassalam idan ya zo zai kwanta a bacci yana kwanta a ɓarin jikin shi na dama yana shimfiɗa hannun shi na dama ya ɗora kuncin shi a kai ya ɗora hannun shi na hagu a kan cinye shi haka aka faɗa ko to shi kuma wannan babir yana son kuma dan kai ya ta kan manzala ya takura ka shi kuma ya halatta ka kwanta rigingine ka kalli sama kai bacci wancan babin ga yadda manzon Allah ke wannan babin kuma ya halatta ka kwanta rigingine ka miƙe ƙawawa ka kalli sama kai kwanciyar ka kai waccin ka ya halarta shi ne ce babu jawazin istilqa'i alal kafa babin da zai mana bayanin mustahabbancin kwanciya akan ƙeya kwanciya akan ƙeya shine a rubuci na ko wa wani idan rajulain alal ukhra bayan kuma kayan rajingina sai ka ɗauki ƙafar ka ɗaya ka ɗora kan ɗaya sai ka kafa kafarka ta hagu sai ka ɗauki kafarka ta dama ka tsora kan gwiwar hagu ko kuma ka miƙar da kafarka ta hagu ka kafa ta ka ɗauki kafar hagu ka tsora a kan ta dama kaga dai har yanzu ana son da kai baccin ba a takura mu idza lam yakaf inkishaf al-awra yace idan mutum bai jin tsoron idan ya irin wannan zai yi tsaraici tunda ka ɗaura zani in baka yi sa'a ba da ka daga aika ka sai a gaskarancin ka yace in dai baka ji tsoron haka wato kana iya yin haka ka kwanta wa gingine ka kafa kafa ka ɗaya ka ɗauko ɗaya ka tsora kan ɗaya kamar sarki yayi wa jawazul qu'ud mutarabbi'a da kuma halaccin zama zaman har'i idan ka zo za ka yi zama ka yi zama har'i a yanzu zama har'i ko da wanda ake saka kafa ruwa ɗin wa mutafiyan ko kuma ka yi zaman itiba'i zaman tsugunnu ba sai da zan kwatanta ta yi tibadi ba shi ne ka zauna ka miƙa da ƙawawarka kusa da kai kamar yadda ta da ƙawawarka na biyar a ba haka ba yawa ga ihtibai yawa ihtibai kenan an kula ko yawa ihtibai kenan ka zauna ka tada kafafuwanka su laraba ma da yake yan jin daɗi ne hajjan suke samuwa in aka yi irin wannan zaman kuma dan mutum ya miƙe kawai ya samu bel sai ya ɗauro daga ƙugun shi zuwa gwiwoyin shi sai ya ɗaure kawai sai zaman shi kawai ba sai ya dawo wani abu ba ya takura kanshi da kanshi ya ta zaman shi haka ya sina suke ce ba ba igiyar zama ina fatan alluwa kuka yi mukula yan uwa ana musulunci bai takura ba wajen kwanciya kwanciyar da aka haramta maka ɗaya ita ce kwanciyar da makaranta fatin da ya wuce masala ya ga wani ya yi da ciki ya ce wannan kwanciyar Allah na fushi da ita amma ka zo ka kwanta dama ko hagu ko rikin gine duk yadda kai ba ka da matsala gun Allah subhanahu wata'ala amma yanzu da cewa aka yi kawai kwanciya ɗaya aka wajabta maka dole in za ka kwanta da dama kawai ai kaga an takura to amma musulunci saboda fadin shi da sauƙaƙawa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra hakkon ciya ma ga yana ka kwanta ka miƙe kawarka bayan ka miƙe kawarka ka ɗauki ɗaya ka ɗora ka ɗaya kai baccinka kuma duk ka dace da sunnan manzon Allah to shine malami yake cewa ana abdullahi ibn zaid radiyallahu anhu أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وادئا إهدى رجليه على الأخرى متفق عليه أعطد عبد الله كان زيد الله يكرم شيئا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاش عبد الله كان زيد يا منظر الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ya kwanta ya yi rigingina a masallaci annabi muhammadu fa ya zo masallaci kawai ya kwanta ya yi rigingina a kan da sama waje an ihida rajulai al-ukra kuma ma ya dauki kafa shi ɗaya ya dora kan ɗaya kamar yadda na kwatanta to ka gana zai koya maka sauri ne na tawazu da Allah yanzu mu idan kaga mutum na kwanciya masallaci garin na da kyau kuwa watakila ya zagaya ya zagaya ya ga lahola wa kota ko to zai zo illa billahi a masallaci ko kuma watakila can hajiya ta kunna shi ko ta tada mai badar da kuhudi ya rasa yadda zai ko kuma ya masallaci ɗaki Allah ya kwanta mu yanzu nan al'adar mafiya in ga mutum na kwanciya a masallaci to akwai matsala kai hatta yawan zama masallaci in dai ba an shaide ka da yawan ibada ba a ga yau wai yau ina wani ai yana masallaci wai ina wani ai yana masallaci wallahi akwai matsala akwai matsala amma mu sai muka kauce mata wazu'u da kaskas da kai na manzo Allah dan manzo Allah ya nuna mana duniyar nan ba komai bace alayhi salatu wassalam kawai sai ya sai ya zo da matsayin shi ma ajalaratu qadari inda rabbi wa miqdari amma alayhi salam sai ya zo ya kwanta a masallaci dan yana nuna maka wannan nau'i ne na tawazu kaskas da kai shiga ka naga annabi alayhi salatu wassalam ya kwanta ya yi rigingina a masallaci wadi an idawa ilai al'ukura ya dora kafa shi ɗaya akan ɗaya kwanciya shi alayhi salam ka san dai ba a kawo katifa masallaci kira ana nuna maka tawazu da karan ka kwanciya ma ƙasa wannan alama ce ta tawazu da kasar da kai kai kai in ka ji bacci sai katifa wannan masana lafiya ma suna faɗin cewa in mutum na yawan zaman kwanciya kan katifa to yana yana in shekarun da suka fara nisa yana haifar mai da ciwon baya amma ka kwanta ƙasa ka samu ɗan kafet ɗinka ko ɗan tabarmarka kai kwanciya ka kai burgi maka sai ka ji jikin ya goge ka tashi lafiya Allah ya gyara mu وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة wannan hadisin shi kuma an samu shi daga Jabir dan Samurata Allah ya kara mashi yadda kala yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza sallal fajr idan ma'aiki sallar asbahi tarabba fi majlisi to anan gurin da yake din nan sai ya zama harfi sai ya zauna ya zama harfi to nan zai ta zama hatta ta filo a shamsu hafna har sai rana ta hudu da haskenta to nan akwai karatuttuka da yawa karatun farko annabi alaihi salatu wassalam idan ya sallar asuba bai komawa ya gashi karatu na biyu bai in an yi sallar asuba bai fita masallaci ya kama wata hidima karatu na uku idan kuma ya zauna zaman harɗe yake to sai an gaya masa abin da yake me yake yi zikiri zikiri to kenan manzo Allah idan ya sallar asuba yi zikiri yake bai tashi daga inda yake din nan har sai rana ta hudu shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi in zauna da wasu mutane wanda suke ambatan Allah daga sallar asubahi zuwa rana ta hudu manzo Allah yake na fi jin dadin in yi wannan in zauna tare da su fiye da abani duniya da abin da ke cikin ta kako daga sallar alfajr zuwa hudu rana kai awa biyu to annabi alaihi salatu wassalam yace ya zauna bayan sallar asubahi da mutanen da suke zikirin Allah wannan lokacin to ya ce a bashi duniya da abin da ke cikin ta can gaba kuma yace in zauna da mutane waɗanda suke ambatan Allah daga sallar la'asar zuwa faduwar rana yace ya fi mun daɗi da a bani abin da rana ta haska kaga nan kuma zalla na nuna ma wasu gurare ne guda biyu wanda ya kamata ka zauna kai zuke ma Allah al'ada annabi alaihi salatu wassalam idan manzo Allah ya salla asbai da ya gama tasbihatin nan da ake manzo Allah na waiguwa da ya kalli sahabban shi yace akwai cikin ku wanda ke da mara lafiya mu je mu gaishe shi sai shiru idan wani ya ce ya rasulullah akwai wani bai da lafiya yace to za mu gaishe shi akwai wanda ke da jana'iza mu je mu halarta sai ya shiru in an faɗa shi kenan kuma an ce babu daga nan sai ya ce to a cikinku akwai wanda ya wani mafarki ya bamu labari mafarki akwai wanda ya mafarki ya bamu labari to sai ka ji sai ka ji cewa in wani ya yi mafarki sai ya faɗi mafarki kaza kaza kaza kaza sai annabi alaihi salatu wasalam ya fassara inna alkhairi ne in ko ba na alkhairi bane shi a je a addu'a to kaga irin wannan wani tausayawa ne da wani kulawa na manzo Allah da al'ummar shi bai ma kyale mu ba har mafarki sai ya tambaye mu ya aka yi shi dan haka kenan bayan sallar asubahi ba lokaci bane na bacci sai Allah ya masu surutun nan magana ko ba ya musu magana bane su wane ne da Allah ku zo a baku lasu fi kayan ku yi surutu in kun gama mu ci gaba da karatun da haka annabi alaihi salatu wassalam sai ya zama cewa yana nuna mana lokacin asbahi ba lokacin bacci bane bai kamata mutum mai hankali an yi sallar asbahi ba ba wata larura ba kawai ya kara koma ya kwanta amma manzo Allah ya kafa hadisi Allah dai sai ingancin shi yau ba an ba bai ba dai sahihi bane amma dai akwai maganganu kan shi manzo Allah ya ce baccin safe yana hana arziki in dai mutum na habbacin sa ko ya tara kuɗi ba zai arziki ba sai ga ga kudin amma suna kokowa da talauci to da haka babu alkhairi cikin baccin safi ta haka abinda ake so da an yi sallar asuba abinda ake so a yi zikirin Allah za ka ji in Allah na ambaton masu zikiri ta kaja cewa bil gusuwi wal asa bil gusuwi wal asa bil ashi wal ibkar bil ashi wal ibkar idan ka kaga ya kamata a kiyaye wannan nukuda a kiyaye bacci bayan sallah bayan duk yadda kake ji ka daure ke zikiri ya ji maka alkhairi daga kwanta kai wannan barcin da wannan ta hasu sun ne ai su baya suke fitar da aurare ko ake lazumin safe da lazumin yamma to ko baka an shi ɗariƙa shi wata jari ba kai ma kai taka ɗariƙa kai taka ɗariƙa kai ma ka rinka tasbihinka da zikirinka da sauran abubuwa har gari ya waye dan haka wannan shine abubuwan da ya kamata a kula da su a wannan nukudattun daga yanda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake yi idan yayi sallar asuba haka nan kuma game da zama hadisin an ce yajlisu mutarassa yajlisu tarabba fi majlisi yana yin zaman har'e a wajen zaman shi to dukan zama baki daya duk zaman da zaka yi zaman harɗe ne zaman tankwace kafa ne zaman da za ka irin iki'a'i din nan ne ka zauna kan ɗoyewanka babu zaman da ya kai mahimmancin zama harɗe babu zaman da ya kai mahimmancin zaman harɗe abin da ya sa mu hausawa al'adar mu ta gudana tana fassara cewa zaman harɗe zaman masu ifani shi za ko gaban malaminka ba za ka yi harɗe ba ko sai dai ka kamfashe kafa da sauransu amma dai mafi yawan zaman manzo Allah zama harɗe yake amma na tankwashe kafa ya tankwashe ta dama ko ya tankwashe hagu wani gumma in ba cikin da'ira yake ba hannu ke kafa ne to zaman ma da ake kallon zaman masu girman kai shine miƙe kafa ka zo cikin jama'a ana hira ka miƙe kafa to ka nuna alama kai mutakabbiri ko shi ba haramci bane a wani gumma manzo Allah na yin shi jifa jifa in dalili ya kama saboda ya kamata a kiyaye waɗannan fawaidu na mayamman lokuta da irin yadda mazala ke gudanarwa sahihun rawahu abu dauda wa ghairihi bi asanidin sahiha وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة معتديا بيديه هكذا ووصف بيديه الاتباع وهي القرفصاء yace an an so daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi fina'il ka'aba yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a farfajiyar ka'aba mu'tadiyan yayi irin wannan zaman na tsugunnu irin wanda na kwatanta yanzu dinnan ya yi irin wannan zaman na tsugunno a filin ka'aba mota biyan biye don ya haka za amma ya kwatanta yadda ya da hannun shi irin da yadda malam kabiyar nan ya haka manzo Allah ya an gane bayan ya kuma ya kawo hannuwan nashi ya sarka akan gwiwar tashi haka annabi alaihi salamu ya yace wa sabab yadihi al-ittiba sai ya kwatanta irin wannan zama shi Abdullahi dan Umar ya kwatanta shi wa huwa al-qurfasa'u shine zaman tsugunnu kaga ba za ka ce mai zama jirshan ba ko ba za ka ce mai tsugunnu ba za ka ce mai zaman tsugunnu wa an qailata bintu mahramata radiyallahu anha qalat رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع فرئدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي an so daga wata mata da ake ce mata kailata ɗan maharama radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata gare ta qalat ta ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa qa'idun al-qurfasa yana zaman tsugunno irin wannan ihtiba'in da muke kwatantawa tace falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutakhashsha tace lokacin da naga manzo Allah yayi irin wannan zaman da alamar tsoron Allah cikin shi ka san yanzu in kai irin wannan zaman kuma ka san sun fuyar da kai duk wanda ya zo zai wuce ka dan wani abu dai ya dame ka ka kama hannuwa kuma ka dan yi shiru haka ta ce to da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan halin ya irin wannan zaman ta ce qur'irtu min al-farai ta ce sai mai kyarketa ta kama ni saboda ganin tsoron saboda ganin zaman da manzo Allah ya nasu wa Allah har da cewa ya kai mata zuciyarta ta kama makyarketa ta gane tsoron Allah ya zaman tsoron Allah to da ka yi duk da hadisi yana fassara mana muhimmancin irin wannan zaman وعن السعيد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عليه واتكأت إليه واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد صحيح wannan hadisi an so shi daga Sa'id bin Suwayd radiyallahu anhu ya ta Allah tabbata gare shi kala ya ce mawadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ni wa ana jalisun hakaza nayi wani irin zama kamar haka wa qad wada'at yadi al-yusra na aja hannuna na hagu ta ta zahari a bayana na zauna haka na dogara da hannuna na hagu na wani irin zama ake ce mai dahe dahe ko to na yi dahe wacce katu ala iliyati yadi kuma na jingina akan kuwewan hannuna na hagu faqala ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mani ataqaqudu ki idatal masdubi alai yanzu ka ran kayan zaman mutanen da Allah ya kushi da su an kula da zaman ko haka to irin wannan zaman manzo Allah yake zaman wa'inda Allah ya fushi da su ne kaga wajibi ne a yi kokarin a kiyaye kuma a kula kuma a fadi wajibi ne ya zama duk in mutum zai zama in ka je za ka zauna ka gaya manzo Allah ke zama in za ka yi bacci ya manzo Allah ke bacci in za ka yi tafiya ya manzo Allah ke tafiya abin da ake nema a cikin zukata ya zama fa komai naka ya zama sirgat Allah ganin Allah kawai duk da an ganka kawai an ga annabi da wannan ne fa sahabbai suka tsere mana radiyallahu anhu lokacin da annabi alaihi salam ya wafati ranar da manzo Allah ya wafati wani bayahudi shi kuma kawai ya buɗe a taura kawai sai ya kai wajen sufofin manzo Allah ga sufar shi ga zaman shi ga tafiyar shi ga murmushin shi ga dariyar shi duk da ya karanta sai ce kai wannan mai wannan sufa kuma gashi attaura tana nuna zamanin shi yayi ya kamata in yi bincike game da shi sai ya shiga kasuwar garin yana shi yana wane ne ya san mai tafiya ciccirawa wane ne wanda ya san in yana tafiya ba a ganin inuwar shi a rana wane ne ya san wanda in yana tafiya da daddare hasken shi na bushe hasken wata wane ne mai zozon hanci waye mai cikakkun idanu mai baki tare da ja jan yaron jaye fara ya dinga sufantawa wani sahabi ya ce mashi ai ne wannan tufa shine manzo Allah ka san shi ce ai shine jagoran mu yace sai dai na baro shi a Madina yana kwance bai lafiya sai ce to bar in maza maza in je in ziyarce shi watakila an ce zai yi rashin lafiya da zai riki da sahabban shi koma ga Allah sai ya zama wannan ciwon ashe lokacin da yake wannan ma manzo Allah ya wafati ya taho lokacin da ya so Madina kwana biyu da wafatin sayyidina rasulullah da ya zo madina ya zo zai shigo madina shi kuma sai iske sayyidina ali duniya ta mai kunci kunci ya fita wajen gari haka sai yana kallon sayyidina ali da ya kalle ya kalle kawai sai shi assalamu alayka ya rasulullah sai na ale fashe da kuka ya ce ba ni ba ne ba ni ba ne ya ce ai ya koma ga Allah mun yi wa fara mun yi janazar shi yanzu ma nan damuwa ce ta dame ni na fito na sai ce ba ka nuna mun kabarin shi ba da ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce Allah in dai sufofin annabin nan da na karanta a cikin addaura shi ne nan a kwance da a kwance Allah ina roƙonka Allah ka ɗauke rayuwa ta ka haɗa da shi kafin ƴan mintuna kawai sai aka yaki ba a kan kabarin manzo Allah sai dai aka yi jana'ar shi amma muhalli shahidu wa ya gani mu annabi sallama sayyidina ali to abinda ake so a nuna ma sahabbai radiyallahu anhu da ka gansu aikin manzo Allah kake gani yanda sahabbai suke idan aka bada umarni ba in mutum bai nan ba in ya dawo sai ya tambaya a'a da ya shigo ne kawai zai ce kai lalle akwai abin da yawo na ganin masu zaman nan sun canza zama wataƙila satin can an yi wani karatun zama sai kowa ya zo zai canza zama haka sabon manzo Allah suke shi za su ka tsere ma kowa a duniya ko ba mai iya isko su sai aka ɗan uwa ɗabbaƙawa ake duk abin da aka ce ba manzo Allah na yi to ka rinka ƙoƙarin ɗabbaƙa shi ka rinka ƙoƙarin kwatanta shi idan ba a yi to karatun ya zama bai da amfani wajen cin abinci wajen sa sutura wajen magana kowace dai irin mu'amala kamar da mu'amalar ka irin mu'amalar sai na rasulullah wannan shine in ka ji ana cewa ahlus sunna ba a karatu ake yin ta ba a ciki ake yin ta a ciki ake sunna da haka mu yi kokari mu kiyaye zaman da manzo Allah ya ce mu yi mu rinkai wanda ya ce mu bari mu kiyaye shi dan baka sani bai suka ba wannan hadisin da muka karanta kana iya baka yi sa'a ba kawai fushin Allah ya taho yana neman inda zai fada ya iske ka kai wannan zama sauka kanka kuma wataƙila an jima za ka mutu ka mutu da fushin Allah da Allah mu ranka kokarin kiyayewa muna kufanta kawunan mu da irin ɗabi'a da rayuwa ta Annabi alaihi salatu wassalam da wannan ne za mu samu ainihin abubuwan da muke nema saboda yanayin lokaci ko muna kan sauran yan abubuwa guda biyu ko uku yana ganin mu kwana a nan karatu sai kuma Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba hasbunallahu wa ni'mal wakil dari hudu da hamsin alhamdulillah kafin kwamitin marayu su tashi akwai marayu wa'inda muka saba aka kowa ya san cewa akwai marayu wanda aka ɗauka aka kai makarantar umar yaron ko wanda daga cikinsu akwai wa'inda a wannan shekara sun kammala karatunsu na sakandare sun kammala wanda diddai tsawainiyar nan da aka yi da su baki ɗaya kun san cewa ku ne kuka yi wannan tsawainiyar tun daga tallafawa da abubuwan da aka yi wanda tallafin da kuke bada na marayun nan shine aka ranka agazawa ana yin abubuwan da aka yi har ɗaliban nan yau ga wasu su ba sun kammala ina kallon wannan shine zangon mu ma na uku kenan mun samu zangon farko wanda sun kammala sakandare mun samu na biyu sun kammala to yanzu ma mun samu na uku na wala ibrahim su yau suna ina na to su shigo abin da ya sa muke son duk lokacin da yawa wannan ta auku Allah na cewa inna ya muku an tu'addi al-amanat wa idza kamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl a abin da yasa irin wa'annan ayyuka da yin an yi ake kawo muku ku gani dan ku ga amanonin da kuka dauka kuka ba kwamitin marayu suna idan idan ya zama cewa kawai ba kwa jin wani bayani ba kwa jin wani abu to zai zama cewa akwai matsala a buɗa musu nan Allah ko nan wajen Allah ko nan akwai mata ne to su ma su shigo daga nan ba idan ya zama cewa ba kwa ganin abubuwan da ake gudanarwa to zai zama cewa kullum shakku zai rinka shiga sai ka rinka tunanin goman da kake badawa ba ta zuwa hannu to da ka goman da kake badawa tana zuwa hannu kuma ɗaliban nan suna karatu kamar yadda aka ce kuma haƙoƙin da kuke tsaya kuna badawa suna badawa da aka ku tashi tsaye mala ku nawa ne ta shigo nan ita ma ga guri nan su shigo nan shigo da wannan bayan kofa shigo mana
sun shigo to ai kayan a gama ku ba za su gama tukuna a ba a gama tukuna ko na su ne zuwa yayan ka ne ko a dakata mu gama ya aiki kwamitin mu ba to da kawai nan ɗaliban da kuke gani guda biyar ko kai ya sunanka sai kullahi wa sani kaifa halifa abubakar kaifa abdul jalal murtala kaifa ban ji ba yaya uba su matan wa faɗi sunayen kawai dawa dawa wa jamila isa hafsat salim to wa'annan ɗaliban da kuke gani guda to to a- mutum goma wa'annan su ne marayun mabana wa'anda suka kammala sakandare da haka muna gode ma Allah da Allah ya nuna mana wannan rana da yau gashi mun ɗaliban mu marayu guda goma sun gama sakandare to muna fata Allah ya kai mu ranar da za a kawo musu mana sunan kowa ya zama farfesa cikin su. ko ba ku bukata haka yau da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya nuna mana wannan rana abinda muke fata wannan harka ya zama cewa duk wanda muka tumbata idan muka ce marayu za su yi yajin aiki a jihar katsina to sai ka sha mamaki yau so muke duk wani babban dokta ko wani babban ma'aikaci ko so muke nan gaba har gwamna da shugaban kasa in Allah ne mun yi marayu to amma da gudunmawar suwa al'umma al'umma da aka muna taya ku murna ko muna muku wasiya cewa karatu yanzu kuka fara in kun gama sakandare din nan to ba zuwa za ku ku zauna ba shi karatu ba a gama shi da haka ku dage ku ci gaba da karatun nan shine abin da zai amfane ku kun ga ba ku da wani girma ba ku da mutunci illa banda karatun nan to ku tsaya ku yi shi wanda ke da buƙatar sana'a daga cikin ku ya zo ya gaya mana cewa yana buƙatar yi sana'a mu ga yadda za mu ɗauki nauyin yi sana'an nan don abin da muke so nan gaba mu ga cewa duk abin da ake gudanarwa kuke gudanar da shi abin da muke so wata ran kai ka zama ciyaman ɗin kwamitin marayu kai wancan ka zama sakatare wancan na ga ai za ka iya aje kuɗi sai ka zama ma'aji an gane ko yawwa an gane ko wancan ya zama kuma shine mai bincike yawwa yawwa da sauransu mata ko mu an ce ga uwan marayu ga me kaza yanzu wannan in ɗaya can ta auka gwamna da Allah ba dole ma ya kafa kwamitin marayu a gwamnatin shi ba. Yawwa ka gani. To da haka ku dage wanda ke da sha'awar karatun nan ya je ga Malam Ibrahim nan ya je a bincika a zo a ci gaba da karatun nan. ‘Yan uwanku sun tafi jami'a. Kuma ‘yan kuna buƙatar karatun nan ku zo a ci gaba. Diploma za ku yi, NCE za ku yi, jami'a za ku je kai tsaye abinda muke fata sai mutum ya zama farfesa za mu kyale shi in sana'a kuke so kada ku zauna haka nan abinda ba mu so kawai kada ku zama yan iskan gari yau so muke ku zama abin misali abin koyo ga sauran yan uwan da aka ba magana zama ku je ku ci gaba da tunanin me ya kamata ku yi yawwa in mutum na da nasibi a karatu ne yayi in bai da nasibi a karatu kuma shi gidan kasuwa ce ka zo mu dora ka kan kasuwa an gane wata sana'a ce ka zo mu dora ka ku ci gaba wannan shine abin da muke nema a wajen ku kuma da Allah kada ku ba mu kunya Allah subhanahu wataala ya mana taimako ya muku albarka iyayen ku kuma Allah ya gafarta muku ya jaddada muku rama alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke assalamu alaikum wa rahmatullahi an ga marayu ko a ba da kudin marayu dan na ga satin nan inda an samu dubu hudu dubu biyar to da aka za mu tara kudin nan miliyoyi kuwa da aka a bar kama da kuɗin marayu da yawa sosai to alhamdulillah bayan nan a kamar yadda muka saba kamar yadda muka saba yin magana akan abubuwa da suke aukuwa a ƙasa da yawa in ina magana lokaci sai ga hawa inda ke karatu sai ga an ɗan yi shiru haka to ni dai abin da fa na sani cewa ranar mutuwar ka ba ka iya ƙetare wannan rana la yasta'khiruna sa'atan la yastaqdimu kuma duk abin da Allah ya rubuto zai same ka yi duka nemi sauki wajen Allah iyakarka kai dafa i in Allah ya ije shi kenan in bai ije ba bayan da za ka to kun ga alhamdulillah wannan abubuwan da ake ta cewa a zabura a dagi a daina kwanciya kowa ya tashi ya kara kanshi wannan wa'azin bai yi amfani ba yanzu mutane ga yanan kowa ya tashi zabura da an ji tattata daga waje daga ciki ba sai ka ji tattata ko nan daren da ya gabata ɗin nan wasu hajjar duwatsu mutum bai da bai da abin da zai hango ya ɗau dutse ya ce ba da aka an kori yan ta'adda so ma kwanta kuma yanzu alhamdulillah ga gwamnati ta zo ita ma ta yi nata yankura an ce an ɗauki mutum ɗari biyar da hamsin jiya ma an masa training yau ma an masa training ko ko kuma sojoji ke masa training ta to wa'annan mutum 550 su sani cewa fa rayuwar mu na hannu ku sani cewa wannan abin da za ku yi jihadi za ku kar ku kalli cewa wani abu ne na gari a'a wannan aikin da za ku yi jihadi ne za ku wallahi idan aka kashe ku da imani aljanna ba idan kuma kuka kashe an ta'adda kun kashe kafiri kun kashe banza da haka kawai mu shawarar da za mu biyo ku da ita ita ce mani ita da alaikum fa'ata zu alaihi min salama ata da alaikum yanda suka zo ku fita in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu amwalikum anfusikum da an ce ga su ku fita Allah ba zai kunyata ku ba Allah ba zai tozarta ku ba kuma Allah zai taimake ku kuma ko mutuwa kuka yi ba ku yi hasara ba la ta ku bannan lazina qutulu fi sabilillahi bal ahya bal ya wa ya rabbi da aka ku jajirce ku dage ku tsaya ku taimaki addini ku taimaki al'umma annabi Muhammad kuma duk wanda aka gamu ba jawabi in an je can ya yi jawabi duk wani dogon jawabi in an je can ya yi jawabi amma dai ana kakku nemi wani jawabi ina fata an gane karatun yawa ku gane shi da kyau yawa yawa yanda suke a yi masu kawai yawa a yi masu mutanen da duk ba su yi ba su yi ba su kai yawan tarela uku ba sun hana al'umma zaman lafiya kuma an kyale ko kuma yanda za a yi wanda zai ga gobe dole ya ganta wanda ba zai ganta ba zai gani ba da haka kawai a yi abin da za a yi ya kare hutun da su sun zama wannan abin da nake so in jawo hankalin mutane kun ga kowane ward an ɗauki mutum hamsin ba ka da ward ɗin da ke da ƙasa da mutum dubu goma to a ciki an ɗau mutum hamsin su za su rayuwar wannan akalla mutum dubu goma na hannunsu to wannan du mutum dubu goma ko gome za ku wajibi ne mutanen kowane wasu su kuma su gaya za a yi su taimaki mutanen kuma kan kuma da su almajirai sai zarin ɗabiyo shagunan ku da gidajen ku da gora da gamiyo ku rinka ba su naira hamsin ka ba a fuska mutane su tsaya su taimake su ku gane cewa in suka kwanta to in aka zo aka ɗauke ka ciniki daga miliyan ɗari ne zuwa ƙasa to don haka don girman Allah mutanen anguwanni duk wanda aka san cewa an ɗauke shi wannan aikin mutanen anguwa ku yi ƙoƙari ku kuma ku ɗauke mai matsalolin shi abincin shi na iyalan shi makarantar 'ya'yan shi hidindimun shi ku ɗauke mai ko ba ya sai ana wahala wani kwamiti ba an ɗauwa na e to ka ce mai to wani tun da ka shiga wannan aikin dan kauce makaranta yake makaranta kaza to duk abin da ake nema kan shi har ka gama aikin na a zo guna an za kai ka ji da wannan aiki wancan kuma kayan miya kake kasawa to wani kullum ka roka shi kayan miya ka san dai kayan miyan da zaka bashi ai ba zai karya ma jani awo kake to wani kullum ka zo ka anshi radin tiya in ita ce arzikinka in tiya ɗaya ce arzikinka wani aikin nan kake to kullun nema a sun suka zo ka anshi naira ɗari biyu in a wata za ka ranka ansa in kullum za ka ansa ka shekwane ka ansa da Allah idan muka ɗauke musu wannan da an ce hayya za su kwanta su da ka dai girma Allah al'umma mu taimake su mu ba su gudunmuwa kuma in muka ji sun fito mu fito ko masu hasbunallahu mu lizumta ma kawunan mu wata hasbunallahu ta musamman ta wa'innan dakaran sojojinmu mu lizumta ma kawunan mu masallatai da anguwanni ya zama cewa ana yin wata hasbunallahu Allah wa'innan matasa 550 da aka dauka domin kariyar garin mu da al'umman mu Allah ka tsare su Allah ka kiyaye su Allah ka taimake su to in mun yi wannan sun ba da haƙƙin su mu ma mun ba da haƙƙin mu amma idan muka zauna muka yi shiru to Allah ba ruwan shi suna iya tsironi su bari kuma kai a zo a damke ka ba mu iya amso ka da haka ina jawo hankalin al'umma don girman Allah mu taimaki mutane don taimakon su taimakon mu haka nan kuma su kuma su tsaya su yi aiki lillahi lillahi duk wanda aka san abin nan ne to ku gane abin nan ne kawai yawwa yau ku gane sauran karatun Allah ya gyara mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana ta karshe a cikin karatun mu na rannan cikin karatu na yi magana zikirin shekara wanda ya cewa duk wanda ke bukata ya zo a mai izini ya ci gaba da to mutane da yawa sun je sun anshi masu istighfari sun ansa masu hailala sun ansa masu salati sun ansa to da haka gobe za a fara kuma ina shawarta wanda ba su ansa ba sai kokari su ba za ka gane alkhairan abin ba zai bari bayan wannan sai shekara tana yi abin da ka ɗauka ko istighfar ko la ilaha illallah ko salatu annabi daga gobe har wata guda za ka rinka yin dubu ɗaya ɗaya ne ba da Allah yanzu yau surutu dubu nawa kai da za a je yanzu a yi ma hisabi a ce ka zauna ka lissafa wallahi sai ka sha mamaki sai ka ga waya kawai ta kwashi wajen surutu dubu kaza waya kawai wata na dubu biyu za wata na uku dubu uku wata na hudu dubu hudu wata na biyar dubu biyar wata na shida dubu shida haka ne fa aikin ba zai rinka rikice maka ba ma in baka da kokari sai ka kai wajen wata tara ko goma in ma ba ka da kokari yin la'ila illallah dubu goma wani aiki da hutu dubu ɗari nawa kai ke kullum guda ka yan kwago gobe za a fara a yi kokari wanda bai ansa bai kokari ya ansa yi wannan aikin akwai alkhairi da albarka a cikin shi kuma Allah ka ba mu ikon dorewa akan haka ya alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tambaya ce kwamitin marayu sun zagaya to na'am yau kafin a gama sujje da Allah kada a gaji a koni cikin mutanen mu na wani mutum da ya shiga kone shi ma ya kawo mun koke kuma da ya kamata a ce dan aiki za a dole ya amma da aiki ko a ABU ne ma abin da ya dan karanta haka ya zo yana neman taimako na ce a taimaka za a taimaka mu insha Allah da haka da Allah tashi a zazzagaya a taimaka da yawa da yawa ba ya kaɗan kaɗan ba a yi da yawa yadda za a abin na tashi a zazzagaya shi tambayar ke cewa wani ya tashi nan wajen mana tsakanin su da mijinta na'am in ya so abu sai ya siyo abu gabanta da hana ta kuma da hana ta ta nemi sauran tsakanin to kawo ba ta kaddare akwai mai yaba ki karanta ta sosai ga mana kamar su akwai mai tambayar baki
ya kuma tsaye masa sauran hanyar
Thank you. abubuwan da ya kamata eh, hajji da ya kamata su san da ya kamata a yi bayani eh.
kuma ba eh to abubuwan da suke dan yawa eh, abubuwan da suke dan yawa amma dai insha Allah za mu samu lokaci za a zo a yi sai mu aje karatun mu sai a zo a yi practical din yanda daga lokacin da mutum ya fara shirye-shiryen mutuwa ga yanda ya kamata a rinka kula da shi gashi gashi gashi har ya mutu har gawa har sa a kabari da sauransu amma dai a shawara wani ɗaya wanda zai kwanta a kwatanta da shi dunkule kawai mai take ne
kuma ya ce to ya ce to shi kai shi kotu ba da ya kai shi kotu ba da shi wai mutum ne ke tare da matar shi a takaice dai bai ɗauke mata hankokinta wani abin in ya siyo sai ya hana ta kuma in ta magana ya zagi iyayenta kuma bayan ya zagi iyayenta in an yi abubuwa ce ta kai shi kotu to ya kamata ta kai shi kotun ba sai mata ce ya kamata ai ya wannan da gudu za ta kai shi kotu a jini yake ne bai da hankali ne koko koko bai ji sharaɗin da liman ya faɗa ba wajen ɗaura aure a kai shi alƙali ya gaya mai su haka ta kai shi kotu shi zama aure da rabo shi ta hannun Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu abubuwan da suka baci Allah ya gyara mana wannan kasa ta mu Allah ya gyara mana mana da lafiya wannan yan ta'adda Allah ka aika musu da tsairan ababe wannan yan ta'adda Allah ka aika musu da tsairan ababe Allah ya ka fara aika musu da musibu gidajen su Allah ka ci gaba da yin haka Allah ka sanya wannan abu ya zama labari ka kasar nan Allah dukkan tashi hankalin kasar nan Allah ka yi mana maganin shi Allah ka zaɓa mana shugabanni na kirki Allah zaɓen da ke gaban mu Allah duk wanda ba zai zama na kirki na alhaji ba Allah ka hana shi Allah ko muna son shi Allah ka hana mu zaɓe shi Allah kuma wanda zai zama mana alhaji Allah ko ba mu zai shi Allah ka sa mu zaɓe shi Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairu Allah yanda mun kyautar da to ka ba mu wanda muke so to yanzu ma Allah muna roƙonka Allah ka ba mu wanda kake so wanda zai zama mana alhairi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha da kuma dai akwai dan uwan ma a Dr. Abdulmalik a yanzu dai muna ta addu'a ka addu'a Allah ku ta mana da shi ya Allah ka shiga mutuwa suna ɗaukaka ya kai kuwa a ƙara addu'a hasbunallah da ilahi a yi da sauransu ne a kai Allah ya biya shi tare ma mu sha ba din a yi da ilahi ta ba bakwai da Allah ya Allah ya kuto mana shi Allah ya dawo mana shi lafiya duk abin da za ka yi da cutar da shi Allah ka hana kuma Allah ya sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعل لنا في الدنيا آمين آمين آمين آمين آمين